الشيطان الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي معك يا أمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukacin sarki wanda yake mai kowa mai kuma komai wanda cikin ikonsa ne da kaddarawarsa rayuwarmu ta daɗa kewayowa har wannan rana mai albarka yau ranar laraba wanda zai dace da goma sha takwas kenan ga watan zulkada hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi Isa 2026 a ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka kowace safiya ta laraba a wannan littafi na kitabu tauhid wallafan babban malami addinin musulunci wanda ya riga ya gabata sheikh muhammad abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi allah ya gafarta masa za mu tashi a wani babi ne da malam ya ce masa babun man hazala bi shay'in fihi zikrullah aw al-qur'an awul rasul wato wani babi man hazala bi shay'i duk wanda yayi isdilanci ko yayi isdili eh fihi zikrullah bi shay'in fihi zikrullah da wani abu wanda cikin wannan abin akwai ambaton Allah awul qur'an ko kuma abu ne da ya shafi alqur'ani inda alqur'ani ma siffa ce ta ubangiji kalam maganar Allah ne awul rasul ko kuma abu ne da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum sai ya masa ba'a ko ya isgilanci ko ya batanci ko kuma ya kushe wani abu da yake tattare wadda a cikin wannan abin akwai ambaton Allah ko akwai ambaton alkur'ani ko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ya bude babin da fadin Allah aya a cikin suratul tauba yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab Allah ya kawo lamul kasu ne ce wallahi in ka tambaye su munafukai kenan la yaqulunna za su rinka gaya maka suna ce maka innama kunna nakudu wa nal'ab tadin da suke ta yi maganganun da suke yi da suke batanci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai to za su rinka ce masa kawai kuna suna kusawa ne suna dan hirarrakin su ne wa nal'ab kuma suna dan wasanni to manzon Allah ce manzon Allah kul ka gaya musu abillahi cin a cikin al'amarin sha'anin Allah ne wa ayatihi ko kuma ayoyinsa wa rasulihi ko kuma manzansa kuntum tastahdirun kuka kasance kuna yi izdilanci abinda malam ya kawo eh Allah ce la ta'tadiru ko qad kafartum ba'da imanikum babu wani ainihin hanzari a tattare da ku hakika abinda kuka yi ya jawo ku zuwa ga me zuwa ga kafirci to kun ga abinda suka faɗa in ka tambaye su za su ce maka suna dan kutsawa ne suna dan hirarrakin su ne taɗi suka yi suna yi wani ƙabiya ta faru ne akan hanya ta tafiya yakin tabuka yakin da tarihi musulunci ba a yi shi ba amma dai ana cewa a ainihin tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi na zuwa yaƙuƙuka babu wani yaƙi wanda yake da tazara daga garin Madina sama da ita tabuka dan an ce tafiyar ta kai kilomita ɗari uku da wani abu kuma a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu hikima tasa yakan yi wani abu da malamai suke ce masa tauriya in misali zai yi arewacin madina ne to sai ya ce musu zai yi kudanci ne kuma za su fita a cikin garin madina ta kudanci gudun munafukai kada su fita su fita su ainihin su je su tona asiri na manzon Allah da kuma sahabbai cewar za a zo za a yaƙe ku ko kuma wani abu amma a wannan yaƙin saboda manzon Allah ya san tafiya ce mai tsanani tafiya ce mai nisa kuma za a yi ta ne a lokacin da yake akwai tsanani a lokacin bazara akwai tsananin zafi har suna cewa la tanfiru fil har ko Allah ce musu annaru ashaddu harra law kanu yafqahun kada ku fita a cikin tsananin zafin nan Allah ce musu idan ku fita a cikin tsananin zafi kun je kun ɗaukaka kalmar Allah ba ai wutar jahannama ta fi ainihin wuta ta rana tsananin zafi to malam ya kawo wannan aya sai ya biye masa da wani hadisi yace wa ni bin umara wa muhammad bin kabil wa zaid bin aslam wa qatada sauran duka tabi'ai ne abdullahi dan umar ne sahabi ya ce da kala hadisu ba duhum ala ba'd sashen hadisin ya shiga zuwa ga sashensa wato duka waɗannan tabi'ai da Abdullahi dan Umar sun rawaito wannan hadisi a ainihin mabambantan ruwayoyi sai aka malam kuma sai ta sai ya game shi ka annahu qala rajulun yadda al'amarin yake wani mutum ne daga cikin munafikai fi gazwati tabuka akan hanya ta tafiya wannan yaƙi na tabuka sai yake faɗa yace ma ra'aina misla qurra'ina haula'i yace mukan bamu taɓa ganin wasu wato malamai daga cikin malaman nan namu ba in an ce haƙurra a wancan lokaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ainihin wato su ne dai manzan Allah karan kansa da kuma sahabbansa waɗanda suke wato da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake ce musu alƙurra domin su an ce alƙurra shi ne mutane suka karanta alƙur'ani kuma suka ainihin sanin fassararsa kuma suke ainihin aiki da shi eh sun san da yawan su ma sun san asbabun nuzul na ayoyin da suka sauka ayoyin suka sauka kuma akan me suka sauka to sai ake kiran su da qurra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki yace shi bai taba ganin wayannan makaranta da suke cikin su ba arzabu butunan waɗanda suke da tsananin kwadayi a cikin su suke da ainihin kwadayi wajen abin da za su kai zuwa ga cikin su wala atdaba alsunan kuma mafiya tsananin ƙarya a bisa harsunansu, wala akbana inda liƙa mafiya tsoro a lokacin da aka haɗu da abokan gaba. Yani, kujifa, yani Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam wa sahabin alƙura, wai yana nufin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wato da sahabbansa waɗanda suke makaranta waɗanda suke malamai. Yake cewa shi bai taɓa ganin wasu mutane da yake tare da su ba, waɗanda suke da tsananin kwaɗayi kwaɗayi kuma wato kan abin da za su kai zuwa ga cikunansu da kuma mafiya ƙarya a bisa harsunansu kuma mafiya tsoro lokacin da suka haɗu da ainihin abokanan gaba yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa qala lahu awf bin malik to a tare da shi lokacin da yake faɗan wannan maganganu a cikin gungun mutanensa munafukai akwai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi auf bin Malik. Eh, Auf bin Malik yake cewa kazabta wallahi sai bude yace kai ƙarya walakin naka munafiqun nan matace ya tabbatar masa da munafirci yace kuma wallahi kai munafiki ne sai yake cewa la ukabbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wallahi sai na je na ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ka faɗa fa zahaba auf ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Auf sai tafi wajen manzan Allah tunda manzan Allah shi yana tare da wasu sahabbai an yi gungu-gungu a kan hanyar su ta tafiya guruf-guruf manzo Allah yana cikin wata ɗa'ifa suna shi ma suna kan hanyar tasu sai ya tafi eh li yukbirahu sai dan ya je ya gaya manzon Allah ga abin da wancan munafikin yake faɗa to lokacin da ya je malam sai ce fa wajada alqur'ana qad sabaqahu sai ma ya je ya samu alqur'ani ma ya riga ya rigaye shi Allah ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya fallasa wannan munafiki ya gaya wa manzan Allah abinda ma yake fara kafin au dan Malik ya zo shi eh fa jaa zalika rajulu to shi kenan sai aka ji aka gaya wa mutum cewar fa ma kafin au dan Malik ya zo ma ya gaya wa manzan Allah ai mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa to sai wannan mutum sai ya tafi wajen manzan Allah ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen manzan Allah wa qadir tahala eh warakiba na katahu lokacin ma da ya je har ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura sirdi me yiwa ma an ya da zango ne an haɗu a waje mabambanta ana tattaunawa a lokacin da ya je ma sai ya samu manzan Allah an riga an daura masa sirdansa eh waraki bana katahu ya riga ya ma ya hau kan taguwa sau da ake ce mata albagla bagla eh faqala sai ce ya rasulullah zai ba da uzurin sai ce ya manzan Allah eh inna ma kunna na kudu ai ba abinda muka abinda na faɗa ba komai bane ba face kawai muna dan tattaunawa ne muna yin hirarrakin mu eh wa na tahaddasu haditha muna dan bada labari a tsakankanin mu wato wa na tahaddasa hadisu rukban muna dan bada labari ne labari a tsakankanin mu na mahaya na ayari na matafiya eh na qata'u bihi ada tariq wato muna yin sa ne saboda ɗan ragewa wahalhalin hanya muna ɗan tattaunawa a tsakankaninmu don mu rage wahalhalin hanya hakan ya ɗere mana cewa ba za mu ga ainihin nisa na tafiya da muke yi ba faƙalar bin umar marwaicin hadisin da ke ki shine sahabi abdullahi dan umar sai yake fada sai ce ka anni anzuru ilayhi yace kamar da ni nan ina kallon sa lokacin da yazo yake gaya saboda shi abdullahi dan umar a wani lokaci da yake bada wannan labarin yana gaya wa tabi'ai ne irin su aslam din irin su qatada din to amma a lokacin sai yake cewa a wancan lokacin manzon Allah din ake kan hanya sai ce ka anni anzuru ilayhi kamar da shi nan ina kallon sa muta'alliqan bi nas'atina qat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana rike yana rataye da ainihin linzami na wannan taguwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqudu rijlihi manzan Allah har ya ma ya kama hanya yana kan tafiya shi kuma ya kama linzamin yana rike da shi da abla dan Umar sai ke cewa kamar na zama duwar watsi tunda akan hanya ne a Sahara suna ainihin ji masa ciwo a bisa tuntuɓe da yake yi a kafarsa har kafarsa ta fara farfashewa saboda jansa da ake yi kamar ka ce ka kama wani abin hawa akan kwalta yana tafiya wato kafar ka har ta fara farfashewa abla dan Umar yake ba da labari yace da gashi ne ma kamar ina kallon sa a lokacin yana rike da linzamin wanzan Allah kuma ya ja yana tafiya hatta kafafunsa ma har suna farfashewa wa huwa yaqulu eh yana dai gaya wa manzon Allah yana gaya masa uzurinsa yana cewa inna ma kunna nakudu wa nal'ab manzon Allah ba fa komai na faɗa ba kawai dai muna hirarrakin mu ne muna dan wasanni fa yaqulu lahu fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kuma bai gushe ba yana ce masa abillahi shin a cikin sha'adin Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da kuma manzansa kuntum tastahdi'un kuka kasance kuna yin izgili la ta'tadiru a yanzu fa baka da wani uzuri ko da kai da waɗanda kuka yi musharaka cikin wayancan maganganu suka yarda da kai kuma wanda suka ɓoye munafurci a cikin zukatansu suka bayyana musulunci akan halatansu la ta'tadiru ba ku da me ba ku da wani uzuri kad kafartum ba da imanikum haqiqa kad harfu tauki haqiqa kun kafirta a bayan kun riga kun yi imani in a da kun furta kalmar shahada a bakunanku to a yanzu wannan magana da kuka faɗa ta isgiri da kuka yi da Allah da manzansa da alkur'ani ta jawo ku zuwa ga me zuwa ga kafirci abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa kenan malam yace wama yaltitu wama yaltafitu ilai manzan Allah fa bai juya ma ya shaurare shi ba wama yaziduhu alaihi bai ma yi ƙari ba cikin abin da yake gaya masa kawai duk lokacin da yace masa inna ma kunna naqudu wa nal'ab manzan su Allah sai ya ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahdi'un la ta'taziru kad kafartum ba da imanikum in ya faɗa uzurinsa manzan Allah abin da yake gaya masa abin da Allah ya aiko kenan a gaya masa cewa sun kafirta a bayan sun riga sun yi imani wannan shine karshen wannan hadisi shi yasa malam yake cewa duk wanda yayi wannan to kamar karara yayi ridda duk wanda yayi isgiri a Allah yayi isgiri a cikin wani abu na alqur'ani ya ce kai wannan aya bata dace da karnin da muke ciki ba wallahi ya kafirta ko kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya kawo wani abu ya ce ai manzan Allah ko kuma ya yi ragi ko kuma abin da muke a kayi a yanzu a wannan karni ai bai dace da lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba matukar mutum yayi haka kuma a bisa itikadi da saninsa a bisa hankalinsa ya faɗa haka wallahi ya kafirta sai dai jaddada kalmar musulunci to wani abin da malam ya kawo sai ya ce fihi masail a cikin wannan ayoyi da kuma wannan babi da kuma wannan hadisi akwai matsaloli da shi wato Muhammad Abdulwahab ya yi istinbadinsa ya iya fahimta dangane da aya da kuma da kuma wannan hadisi sai ce al'ula na farko wahiyal azimata anna man hazala bi hadha fa huwa kafir ko abin da ma ya fara zuwa kenan yace mafi girman abu shine anna man hazala duk wani wanda yayi wani abu na isgiranci yayi suka kai hatta a yau sai kaga mutum ya tsaye da gemunsa ko kuma ya yi mistusa ko kuma yana cin asuwaki sai kake masa dariya wannan ma abu ne duk da isgilanci saboda ya siffanta ne da wata siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi girman sa shine duk wanda yayi wani abu na isgilanci bi haza akan wannan al'amari fa huwa kafirun karara ya zama kafiri ko ka gama ce da niqabi kamar yadda a baya in an gama ce da niqabi za a rinka ce mata kaza a cikin leda ba wannan abu kafirci ne karara saboda Allah ne ya umarni ne sanya ne sanya ainihin hijabi an fi so a gansu kasiyatin ariyatin ba haka ba to an fi so su sanya ainihin tufafin su su ainihin sanya wato su suturce al'aurorin su to abin da malam ya fara istinbadi kenan a cikin hadisi da kuma ayar domin Allah ke cewa la ta'taziru qad kafartum ai kada ku yi babu wani uzuri hakika kun ne kun ainihin kafirce saboda wannan magana da suka ainihin fada al-asaniya na biyu anna hadha tafsirul aya yace anna hadha tafsirul aya fi man fa'ala zalika ka'inan man kana sai ke cewa daga cikin tafsirin wannan aya fi man fa'ala cikin cewa daga wancan lokacin har zuwa yau mata kunu sa'a duk wanda ainihin yayi wani abu kwatankwacin abin da wancan yayi eh ka'inan ka'inan man kana duk yadda ya kasance duk matsayinsa duk yadda yake ya kasance mankana kuma a cikin wasu waye yake abin da yayi inda yayi musharaka yayi daidai da irin abin da wancan yayi to ya kafita kowane ne shi basarake ne eh wato malami ne a gari ne a dan siyasa ne ko ma wane ne zai hau ya gaya wa mutane sai ya suka a cikin wani abu na addinin musulunci wallahi ya kafirta الثالثة نأكو تيتي الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله yace a cikin nan za mu fahimta akwai bambanci da akwai bambanci tsakanin annamimanci da kuma annasihatu lillahi wa rasulihi me me za mu fahimta ai shi Auf bin Malik ya tafi ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da ya tafi ya gaya masa ai ya tafi ne yayi gyara a addini ba ya tafi ne yayi ne ba ya annamimanci ba ya tafi ya hada shi wancan munafikin bane ba da manzon Allah sai malam Abdulhab ya fahimta cewar idan kayi wani abu idan ka kawo gyara a addini ko kuma wani yana izgili kamar a yanzu malamai da suke ainihin fitowa su ainihin fallasa yan bid'a su ainihin fallasa dukkan wani wanda za su fallasa irin yan shi'a irin masu cin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗan sharrukan su a mutane dan mutane su hankalta kada ainihin su yi ta masuti da cikin abin da suke kira to wannan bai zama annamimanci ba ko da an kuma ambaci suna a ce ai an ji wane ya ce wannan ba annamimanci bane ba domin Abu bin Malik lokacin da ya je ma ya samu ya samu alqur'ani ya riga ya riga ya shi malaika Jibril ya zo ya kissanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da ka je wajen wani shugaba dan ka kai maganar da wane ya faɗa da kaji yana faɗa al'ali kuma ɓatanci yake yi wanda zai kawo na kaso addinin musulunci wani abin ba annamimanci kai ba kayi ma abin da yake shine annasiha lillahi wa rasuli shine abin da zamu fahimta yace arabiya na hudu alfarqu bayna al-afwi alladhi yuhibbuhu Allahu bayna al-jildati ala a'da'illah zamu fahimta cewa akwai bambanci bainal afwi tsakanin afwa allazi yuhibbuhu Allah wannan da Allah yake santa kuma yake son mutane su ainihin neme ta wa bainal gilda da kuma ainihin kaurar harshe da aka yi ala a'da illahi a bisa ainihin makiyan Allah anan shine wato ya zo ya kawo uzurinsa sai ba a karbi ba sai a ba karbi uzurin ba amma duk lokacin da kuma wato mutum ya kai kansa zuwa ga ainihin wani batanci tunda Allah yana faɗa a wata aya yana cewa wa idza ra'aita allazina yakuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakudu fi hadisin ghairi wa imma yansiyannaka ash-shaytan sai Allah ya ce fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin idan a karan farko kana cikin wasu mutane sai ka ji wayannan mutanen suna kutsawa cikin ayoyin Allah suna ainihin kutsawa cikin wato shi karan kansa siffofi daga cikin siffofin Allah ko alqur'ani ko wani abu da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa a'ridu anhum to ka kai gabar ka kai ka kawar da kai gabarin su ma ka tashi ma ka ainihin kaulace su ai manzan ai wato ni akadari ma Sheikhul Abdurrahman yake cewa wala hilu lahu suhufata fasikun ko wala mujalisatahu bi ghairi darurati bai halatta ka rinka zama kana abota da wanda yake fasiki ko kuma ka zauna da shi bi ghairi darurati ba tare da wata larura ba larurar ita ce ko dai zaman gida daya gidan haya ko kuma zama a mota tafiya ko kuma ofis ɗinku ɗaya amma in ba haka ba kawai ka kawo kanka ne ya kawo kansa kuma yana fasikanci bai halatta ba sai Allah ce innakum a wannan hadisi ce innakum idan mithluhum idan ka ci gaba da zama ana yi to kai ma ka kwatan ka zama me ka zama kamar irin su innahum idan mithluhum eh to sai Allah yake cewa anan kuma fa in ma yasiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai a karan farko ka zauna har ka shaurara to Allah sai ce fala taqu da ba'da dhikra kada ka ci gaba da zama da su kuma a bayan katina eh ma alqaumiz zalimin da mutane waɗanda suke azzalimai a lokacin idan ka tuba ka kai wato abin din ka zuwa ga ubangiji Allah zai karbi afuwarka zai kuma gafarta maka matukar kayi shi bisa ikilasi eh tubu ilallahi taubatan nasuha da kuma bainal ghilza ala adullah wato da kuma karsasa harshe da aka yi akan makiya Allah kun ga ai Allah ya aiko aya an kausasa harshe har aka ce musu la ta tabiru kad kafartum ba da imanikum to wannan kenan sai alkhamisa na biyar anna man man itazara ma la yanbaghi an yuqbala e anna man itazara duk wanda ya kawo wani uzurin sa cikin ku ko kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma la yanbaghi malamai suka ce wannan lamun din lamun annafiya lamun ce azzaida ai ma yanbaghi an yuqbala bai dacewa ma a karbi wannan uzurin matukar an san shi fasikin mutum ne mutum ne ya yi fasikanci a karan farko an masa nasiha ana nan ya sake komawa ya ainihin sake aikatawa wannan fasikancin aka yi masa nasiha ya sake komawa ya sake aikatawa mutukar ya toge a kayin wannan fasikancin ko akan wannan aikin to wannan ba za a masa uzuri ba abin da yake zama wajibi akan mutane sai ne sai ainihin nesance shi kamar da shi malam Abdulrahman al-Akbari ya faɗa to kun ga wannan shine abin da malam ya kawo domin za su rinka zuwa suna ba ku uzurrukan su za su rinka yi muku rantsuwa a cikin da ita waccan sura din Allah yana gaya mana ke cewa ya halifuna billahi lakum liyurdukum za su rinka zuwa suna ainihin rantse muku da Allah liyurdukum wato dan ku din ku yarda da su Allah ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin a Allah da manzansa su zuka fi cancanta ku yarda da su in kun kasance ku mu'mine matakar za ku rinka yarda da su a cikin uzurrukan da suke kawa ai manzon Allah bai san bai san gaibu ba amma sun yi ta zuwa suna kawo masa uzuri suna ce musu ai gidajen su inna buyutana auratun ko wa ma hiya bi aura suna ce musu ai gidajen su gashi nan sun bar ƴaƴan su sun bar matan su sun yi gida katangar su ta yi ne gidajen su ya rushe duka manzon Allah yake yana karban uzurin su yana kuma nema musu Allah ya gafarta musu amma ya Allah ya tona asirin su in ban da wasu mutane guda uku wa ala salatatu allazina kulliku ko wanda sun ita ma surar ta ainihin labarta mana waɗanda su sun kawo uzurin su a bisa gaskiya suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiyar maganar su Allah dai kuma ya ainihin gaya wa manzon Allah yadda za a yi da su aka dauki tsawon lokaci daga baya har Allah ya ainihin gafarta musu a wata ayar kuma Allah yana cewa wa ya halifuna billahi innahum la minkum za su rinka zuwa suna rantse muku da Allah cewar su din fa suna tare da ku Allah kuma sai ya tona musu ya ce wa ma hum minkum alhali su din fa ba sa tare da ku walakinnahum qaumun yafraqun su din kawai mutane ne da suke son rarrabuwar kai a tsakankanin ku suna ainihin komawa suna ta ainihin izgilanci to saboda wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan babi kuma saboda kurewar lokaci da kuma yanayi na mai da muke amfani da shi zamu takaita anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya tara mu a cikin lada abinda kuma muka kuskure karancin sani idan da wada ya saurari wato karatun ya fahimci akwai kuskure ko kuma wada sauti yake ainihin kai masa ko yake kai mata akwai kuskure to yana da kyau a nusar da mu dan mu roki Allah ya ainihin shafe kuskuren a bisa littattafan mu da zukatan mu kada mu tafi akan kuskure subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله